أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أقراتها والله يحكم لا مؤدب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار من عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
بارك الله فيك أحسن الله إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
bayan jaddada dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kowa wanda ya ba mu ikon haɗuwa a wannan farfajiya a daidai wannan lokaci domin tunatar da kawunanmu game da al'amuran addininmu na musulunci muna da kawunan maɗaukakin sarki ya ƙara mana rayuwa masu albarka. babu shakka ina da matuƙar farin ciki ƙwarai da gaske da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari zan tsaya a gaban ‘yan uwana a wannan ƙasa ta Nijar a nan jihar Tawa masallacin da ke ƙofar gidan Alhaji Ibrahim Ahmad ko Alhaji Ibrahim in a wani suna da ma ya faɗi yanzu ɗan sagar ɗan safari Allah wani da ya ƙara wa nabi lafiya ya yi wa dukiyarsa albarka ya kuma sanya al'umma su ci gaba da yin wato amfana da alkhairan da yake tattare da shi kafin isowa ko kaiwa malaminmu da zai gabatar mana da wa'azi ainihi da in zo in faɗi kalma ɗaya ko biyu a matsayin tunatarwa da kuma sharar fage. To ina so zan yi mana magana game da wani al'amari wanda ya fi kowa muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Ya ishe mu mu gane muhimmancin wannan al'amari Allah ya cikin sarki da kansa a cikin alƙur'ani ya bayyana cewa bai halicci mutum da aljamma sai don wannan al'amari Allah ma ne Allah ya ce wa ma khalaqatu al-jinna wal insa illa liya'budun ma أريد من رزق وما أريد أن يدعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بارك الله فيك Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamma sai don su bauta mu idan muka kiyaye wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki da kyau za mu ga cewa ashe babbar manufar da ta sa Allah ya halitta to shine saboda ibada ashe wannan dalili da ya sa Allah ya ɗaukakin sarki ya halice mu shi ne abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwar ɗan adam abin da zai ƙara tabbatar mana da wannan Allah ya ɗaukakin sarki bai aiko manzanni ba sai za su zo su isar da wannan saƙo na al'amarin da mafi muhimmanci Allah ya ɗaukakin sarki yana cewa wa ƙarfa a ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ku ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce wa kai ba suna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma hakika mun aika musu da manzo menene sabon da wannan manzon ya zo wa al'umman da shi Allah ya ce ani abdullah su bauta wa Allah wancan ibada da muka ji a wancan aya da Allah ya ce ma salatu jinna wal insa illa liya'budu sai ya ce to ga manzanni da za su iso da sakon wannan ibada a ce kun ga ba abin da ya kai ibada muhimmanci a rayuwar ɗan adam a wani mayar Allah ya ce wa ma arsalna min qablik wa ma arsalna min qablika min rasulin
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ba wannan ba nan ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه na'am إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما بشاهد كده الله يقول وما أرسلنا min qablika min rasulin ba mu aiko da wani manzo kafin kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani manzo da muka aika kafin zuwarka face sako ɗaya ne muka aiko shi da shi ne wannan sakon shine Allah ilaha illa ana su isar da sabon cewa ba wanda za a bauta wa sai ni ni Allah ya naka aita da yin halitta kaga tauhidi kenan shi yasa babu wani da zai je wa Allah ranar gobe alkiyama da an yi wato shirka ya tsira a gaban Allah duk wanda ka ga ya tsira a gaban Allah to ya je da tauhidi ne Allah ya ce Allah ilaha illa ana sai ce ne sai ce fa'budu da haka ku bauta mu wannan ibada ce da Allah ya ƙara nana ta shi wai saboda mu waɗannan bayi da Allah ya aiko da wannan sako mu ga muhimmancin ibada kai ta kai da daga cikin jinsin bayi na Allah waɗanda Allah ya fifita su fifiko wanda kowa yana iya shaida shi a fili irin yadda Allah ya fifita mala'iku ya fifita annabawa a cikin jinsin mutane Allah ya kai shi ya bayyana cewa bai ba su wannan fifiko ba sai da suka tabbatar da wannan ibada Allah ya ce wala hu man fi samawati
wala hu man fi samawati wal ard ya kullun lahu qanit wa man indahu وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون يسبحون يستكبرون عن ibadati لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون
Allah ya ce wa lahu man fi samawati wal ard ga Allah ne duk abin da suke a sammai da abin da ke a ƙasa sai Allah ya ce wa man inda waɗannan halittu da suke a wajen Allah su ne mala'iku kamar yadda muka san Allah ya halicci mala'iku ya tsara rayuwarsu su a sama ne da haka Allah ya cikin sarki kasantuwan shi ma a sama komai yake da haka sai Allah yake jingina cewa tare da shi suke wa man inda la takbiru ba ta girman kai ba ta girman kai daga yin ne sai Allah ya ce an ba da daga bautar Allah a shekara da malaiku su kansu ba su samu darajar da Allah ya ba su ba sai da suka tsaye da ibada muhallin shahid ke idan muka gane wannan sai mu fahimci cewa shi lallai ibada wani al'amari ne wanda duk wanda ya yi wasa da shi a wannan rayuwa to zai yi nadama a ranar da nadama ba ta yin amfani Allah ka tsare mu daga yin nadama mara dan ba ta albarka wannan al'amari na ibada da kuke ambato shine muke son mu ga wani sirrin da ke karkashin ibada da ya sa Allah maɗaukacin sarki ya muhimmantar da al'amarinsa kuma ya ce shi ne abin da kaɗai yake son mu yi shi a nan duniya Ina ta yi da bukatar mu san mecece ibada. Da yawan muna ji ana cewa ibada ibada. Shin mun san mecece ibada? Wace sirri ke karkashin ibadar nan ne? Har Allah ya ɗauki sarki ya ce shi ne kaɗai abin da ya ce mu zo mu yi a duniyar nan. Duk wani abu da ake yi a duniya idan ba ka yi shi ba, ma damar ka yi ibada, to a wajen Allah ka tsira. amma in kai duk abin da ake yi a duniya amma ba kai ibada ba to ka shiga uku Allah ka tsare ni malamai suka ce idan aka ce al-ibadatu kamar da muka sani kalma ce ta larabci wacce take nufin wato kankan da kai ko kaskantar da kai daga asalin shi kenan wato daga azzil wato mutum ya kaskantar da kanshi nuna shi ba kowa ba ne to wannan shi ne asalin inda aka fito da ma'anar abin da ake cewa ibada Allah shi ne ya halitta kuma shi ya kaɗaita da yin halitta da haka ce dole su halittun da ya yi su kaskantar da kansa a gabansa su yadda shi ne ya isa su ba isa su ba ne su yadda shi ne mai iko ba wanda yake da iko a cikinsu su yadda shi zai ba da doka su kuma za su yi aiki da dokar da ya baya duk wanda ya aiki da wannan ka'idar to ya tabbata bawa daga cikin bayan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa babu wani abu da ya halitta ba ce sai ya gurfana a gaban shi a matsayin bawa daga bautar da ya ce mu zo mu yi to daga nan ne ya samar mana da sunan mu na bayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da sunaye daban-daban da Allah ya girmama shi yake kiran shi da shi yana da makami da matsayi kala-kala da Allah madaukakin sarki ba shi ya girmama shi da shi amma shi da kanshi ya ce ba sunan da ya fi jin daɗi ba makamin da ya fi ƙauna daga cikin makaman da Allah ya ba shi kamar da Allah ya tabbatar mishi da wannan makami na bauta wato da Allah ya ce mishi Abdullahi a wurare daban-daban Allah ya maƙura da ba mu misali سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
أو هذا الله يتي وأنه لما قام وأنه لما قام عبده من يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا a shayar da anan shi ne shi kanshi manzan Allah yana jin daɗi da Allah ya tabbatar mishi da wannan sifa ta bauta zuwa gare shi a shawar mai yake nuna akwai aiki a kanmu dole mu mu yadda mu bayan Allah da haka malamai suka ce in aka ce ibada abinda ake nufi shi ne an yi wato mutum ya kankan da kansa ya kankantar da kansa ya sallama kansa zuwa ga Allah mahalicci wanda ya yi halitta domin a bauta mishi. To ƙanƙantar da kai, da ƙanƙan da kai ta wata hanya shi ne ta hanyar yin abin duk da Allah yake so. Da haka ba za suka ce kullu ma yuhibbu Allah wa yarda. Duk wani abu da Allah yake kauna kuma ya yarda da shi min al-af'ali wal aqwali adh-dhamira wa batina. na daga cikin lafuzza zance da muke yi ko daga cikin ayyuka da muke aikatawa da gaɓoɓinmu wanda suke a bayyane a tsarari da waɗanda suke a ɓoye to a nan ne inda mutum yake nuna wa Allah ya yarda shi baya ne ga Allah da haka a cikin maganganunka ba za ka furta komai ba sai abin da Allah yake so a cikin aiki- ayyukanka ba za ka aikata komai ba sai abin da Allah yake so kaga kenan ashe kana buƙatar a koya maka me za ka rinka faɗi me za ka rinka aikatawa dalilin da Allah ya gaya maka cewa ya aiko annabawa kenan su zo su nuna wa mutane ya za su bauta mishi annabawa kuma sun zo sun isar da wannan aikin babu wani annabi da Allah ya aiko ba sai sai da ya isar da abin da Allah ya aiko shi sai ya rage wa waɗanda aka aiko annabawa zuwa gare su shin sun karɓi waɗannan saƙonni kuma sun yi aiki da shi nan ne inda gizo ke saƙa da haka abubuwa guda biyu sai malamai suka ce su ne sirrin ibadar nan ma'ana a cikin zantuka da muka ce da ayyuka da aka bautar da kai a cikinsu to sirrin da zai sa Allah ya karɓe su a matsayin ibada sai suka ce abubuwa ne guda biyu ibada ba za ta taɓa inganta ba sai sun cika waɗannan sirrorin guda biyu a matsayin sharadi abu na farko suka ce mutum ya tabbatar da yin wannan aikin ba da kowa ba sai domin Allah da haka duk wani abu da ka ji shari'a kake yi to idan ka tashi yin wannan abu kada ka yi shi saboda kowa sai Allah kamar yadda muka ji a can baya a cikin ayyuka na zahiri da kuma cikin ayyuka na baɗi misalin ayyuka na zahiri shine sallar da muke yi a kullum idan aka kira sallah kowa a aikace zai je ya alwala zai ainihin wato yi tsarki ya yi alwala ya zo ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara ya ɗaga hannaye ya kama karatu ya yi ruku ya yi sujuda da makamancinsu kaga wannan aiki ne na zahiri to wannan aikin idan ka tashi yin shi sirrin da za ka sa Allah ya karɓi aikin na farko shine ya zama kayan shi ne kaɗai domin Allah Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فما فرقوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بارك الله فيك ما عندي شاهد الله يأتي وما أمروا إلا ليعبدوا الله في في مخلصين له الدين bai umarci bayansa da su yi aikin nan da yake cewa su kaskantar da kansu in suna yi ba sai sun kaɗaita Allah wajen yin shi kaɗai da haka duk wani aiki na ibada idan ka tashi yin shi kada ka yi wa kowa sai Allah shi sa Allah maɗaukakin sarki alwashi akan cewa duk wanda ya haɗa shi da wani a cikin ibada to ba zai taɓa yafe mishi ba inna Allah إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
da haka duk wani abu da za ka yi na ibada kada ka yi wa wani Allah kai kada ka yi wa Allah kuma ta haɗa da wani a cikin alhadithul qudusi wanda imamu muslim ya fitar sahabi abdullahi dan umar ko kuma shi ma'aikin umar an haɓa Allah ya ƙara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce ana abdu shuraka an shirk na fi ƙarfin a haɗa ni da wani a cikin aiki da za a yi mai ibada. Da haka ban amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki sai ya zo da nikra. Ishara a kai, ma da wani aikin nan Allah ake sa a yi wa. A shiraka fihi mafiya gairi ya haɗa ni Allah da shi da wani na cikin halittuna ka'inan man kana. wannan ishiraki din da kowane ne walau rana walau wata kai hatta mala'ikun da muka ji cewa yanzu su ne suke ainihin wato kusa da Allah ko ko su idan ka haɗa su a cikin aikin bautar Allah Allah ya ce tarabtu wa shirku zan yi wa'i da shi da shi da abin da ya bauta mana da shi ko ya haɗa ni da shi na ainihin wato shirka da haka ko annabawa ba a haɗa su da Allah cikin ibada. Fiyayyen cikin su shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan ka tashi yin aiki da ya cancanci Allah, to in ka haɗa annabi a cikin wannan aikin ka yi shirka. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kasa a gwiwa ba wajen faɗakarwa da yin faɗa da nuna rashin dacewa idan aka tashi yi wa Allah aiki a haɗa da shi a ciki. Wata rana wani zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam budan baki shi da ke wuya sai ce ma sha Allah wa shita ya manzo Allah in ka so in Allah ya so kai ma in ka so manzo Allah nan da nan fuskar shi can ba yace a da haka ni lillahi gidda za ka mai da ni kishiyar Allah ne kul ma sha Allah wa ka ce Allah ya so shi kadai da haka a cikin abin da ya danganci ibada ba a gwara wani Allah ciki a haɗa kuma tare da Allah. In kuma kai haka, shi Allah ya ce ya haƙura baya so, ya barka da wannan aikin da wanda ka haɗa shi da shi, sai ka je wajen wacce ya baka sakamako. Akwai wanda zai iya baka sakamako kuma baya Allah? Babu. da haka mu tsantsanta ikhlasin mu da Allah duk abin da za mu yi kada mu kuskura mu shigar da rabon wani a ciki da ya wanaci Allah kai ko da daidai da wato al'amarin shigar da wani mafi karanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira da shirkul asghar shirka mafi karanci shine idan za ka yi aiki Allah kake nufi amma kana son wani ya gani ya ga ka burge shi ko ya ce ka iya ko ka jiyar da shi ya ce wane masha Allah idan kai da wannan manufar to Allah ya baka wannan aikin Allah baya so a lokacin da annabi ya musu wannan jan kunnen yana kishin gide yake gaya musu haɗurran da ke cikin haɗa Allah da wani da ya zo kan bayanin riya sai da ya tashi ya zauna sabai ka ce wa kana mutaki'an da yana kishin gide ne sai ya tashi ya zauna dirsha yace ala ku saurara ku ji duk wani abu da za ka yi saboda wani ya gani ya yaba ya zan ba dan Allah ɗaya kenan ba niyya ta samu matsala to Allah baya bukata da haka innamal a'malu binniya ko binniya duk aiki da za ka yi to ka fara checkmating ma'ana ka binciki menene ka kudurta a zuciyarka a san da za ka yi shi da wannan Allah zai maka isari da haka sahabbai da suke ta yin hijira a wancan lokacin a ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه wanda yi domin Allah domin ya bi fiyayyar halitta da Muhammad ya zai ya koyi addini a wajensa to sakamakon hijiransa yana da Allah kuma zai riske shi ta hanyar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu bayani amma wanda yayi domin duniya ko domin wata mata da yake son ya aura sai aka jingina wannan hijirar nashi zuwa ga abin da yayi domin sa da aka jistar da aka karanta aya wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin to shi ba da cikin al-muhajirin jistar da Allah yake bayani alalan da yawan muhajirai to shi wancan da bai yi dan Allah ba duk da aikace da shi ma ya jira ya bar can da ya dawo nan amma ba zai shiga cikin su ba kaga haka wato mutum ya zama bayan halata a cikin aikin shi da haka kuma ba ta zaka wani shi ne sirri na farko daga cikin sirrorin ibada mu yi kokari a koda yaushe duk sanda za ka yi wani aiki na ibada kai mana ka fara bincikan zuciyarka shin akwai halali a ciki idan akwai to sai ka ƙara roƙon Allah ya tabbatar da kai a kansa Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fi al-amal Allah ina roƙon ka sanya mu ikhlasi a cikin aiki na magabata ba ta yin wasa wajen roƙon Allah ya tabbatar musu da ikhlasi a cikin aiki za mu zo mu ji baya ya faɗi sirri na biyu dalili kenan da ya sa shi ɗan iblis da Allah ya tsine mashi albarka ya kore shi daga annuwa ko sama ya ce tafi ukhruj min haɗa in ya ce shi ya sa ya rike wannan gaba wajen hanyar da zai bi lalatawa zuwa adam ayyukansu iblis yana cin yoyon wannan wato hanyar ba ɗan ƙarƙari ba shi yasa sai ka yi jihadi mai girma wajen ka ga ka yi wato ci galaba a kan shi in ba haka ba ga shi ka yi aiki kyakkyawa amma saboda gurɓacewa a cikin ikhlasi sai ka yi asara da wannan aikin Allah ya kiyaye irin su ne ranar tashi a kiyama Allah ya ce wa qadimna ila ma وقدمنا إلى ما أملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا Allah ce sai mun taho da ayyukan su gadan gadan ga ta ranar tashi a kiyama kamar za su samu rana su shiga aljanna Allah ce sai a ce a kaɗe shi ya zama kamar toka wanda iska ya kaɗe shi ba za ka ga ko ƙwaya ɗaya ba me yasa saboda babu ikhlasi a cikin gaskiya ake kawo Allah ya tsare mu kuma sun ce ta kafa da muke magana ya kasance na yi wani addu'a wanda kowanne mu ya kamata mu dage wajen yin addu'a da wannan lafazin ya kasance yana cewa Allahumma ta'al amali kulluhu salihah ya Allah ka sanya ayyuka na dukkan su su zama mai kyau domin aiki in ba ya gari bane Allah ya karba to sharar aiki ya zama na gari to sai ya zama domin Allah kaɗai a yi shi shi ne abin da muke bayani a farko sannan sai ya ce wa ta'alhu li wajhi li wajhika khalisa ya Allah ka sa wanda ake zama domin fuskar ka kaɗai muke yi ba na son wani ya samu rabuwa cikin shi sannan wa ta'ala li ahadin fi shay'a ya Allah kada ka sanya wani mutum ko wani halitta ya zama yana rabuwa cikin wannan aiki da muke aikatawa magabata ya kwarai aka ce da dama idan suna yin aiki suka ga wani ya zo ya fahimci suna wani aiki sai su koma suna kuka suna cewa ko ba su sani ba kila aiki sai ya lalace a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani da yake cewa a inna shirka yani alladhina amanu wa lam yalbisu imanan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
الذين آمنوا waɗanda suka yi imani da Allah suka yarda su bayi ne ga Allah ba su bauta wa Allah da haka da suka tashi yin aiki lam yalbisu imanahum bi zulmi ba ku cakuɗa imaninsu da zalunci ba sai Allah ya guda ya kare mu am wallahi su da suke da kwanciyar hankali duniya da lafiya wa hum mutarun su ne kai shi ne sahabbai da muke tashi suka shiga damuwa cewa in na yi yanzu na fa waye cikin mu bai taɓa zalunta kansa ba a ce su abin da suke ɗaurawa a karan farko zalunci irin wanda ba a rasawa tsakanin halittu yanzu cikin muna akwai wanda zai ce bai taɓa zayen da wani ba ba zai yi ba na ɗauke suka ɗaura irin wannan zalunci ne sai a yi ce musu a'a ai abin da ake nufi a wanda shi ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm aikin da kuke aikatawa na imani to zalunci da ake ba ku taɓa zashi ba shine shirka yace ba ku karanta faɗin lukuma da ɗan shi ba da yake cewa ya bayyana la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shine ka gwama Allah da wani a cikin aiki shine zalunci mafi girma Allah ya kare mu daga shirka da ya gwama kalbarka wanda shine sirrin wato ibada da farko ya zama wannan aiki halisan ne wajen hida kana yi domin Allah Allah ka tsarkake mana ne sai na biyu daga cikin sirrorin ibada shine an ya'budu Allah bima amara wa shar'a ولا بغير ذلك من الاهواء والبدع yanzu ba mun ji cewa duk abin da za ka yi an ce ka yi don Allah ba to bayan ka yi shi domin Allah to sai kuma aikin ya dace shi Allah ne yake kai ba wai kai za ka kirkiro wa kanka ba ka ji da addinin musulunci ma'ana yanzu ka yarda don Allah na kai amma kuma yin aikin shi ma to ba sai za ka kirkiro masa ka ce bari yi ka da Allah ba a'a shi Allah da za ka wa shi ne zai ba ka doka cewa yi sannan sai ka yi da haka duk abin da kai in ba da umarnin Allah ba ne to ko da akwai ikhlasi har ila yau ibadar bai karɓuwa saboda baka cika sirri na yi ba jama'a ana fahimta wannan ya sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam فيه هذا الحديث اللي لها الإمام البخاري ومسلم يتي ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد duk wanda ya kawo wani aiki a cikin addinin nan ya yi shi da sunan yana yi wa Allah shi kadai amma ba umarnin Allah da manzon sa ne a kai ba za a nuna shi da wani aiki to da ina ake gyara umarni akan aiki da Allah da manzon sa suke so shi ne daga abinda Allah ya saukar a cikin alkur'ani ko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuba da shi a cikin sunnoninsa ingantattu cewa ko ga hanyar da za mu bin bautawa shi yasa da kuka ga muna sallah muna da dalili ne a cikin alkur'ani da kuka ga muna azumi wallahi muna da inda Allah ya ce mana bi azumi da alkur'ani ya sa muke da kuka ga muna saka dukiyoyinmu muna zuwa aikin hajji umarnin Allah muke bi a cikin alkurani ana ba ku za ka karanto mana misalai واقيموا الصلاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
a wani waje ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام game da hajji kuma yace alhajju الحج أشهر a
معلومات
can gaba yace wa azzin fil nas وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر jama'a kun ji wannan shine kaidar addini duk wani aiki da za ka yi to sai in shi Allah ne yake kai to yanzu Allah ya ce mu sallah ya ce mu azumi ya ce mu hajji ya ce mu zakka ya wala'i muna bukatar kuma sai mun san kaifiya to wannan kaifiyan baya sanuwa ko ba za ka taba sanin kaifiyan ba sai ta hanyar wanda Allah ya aiko a matsayin ya aiko wanda mu wannan al'umma da muka zuwa a ƙarshen duniya wanda Allah ya aiko mana shine fiyayyar halitta na Muhammad shi ne malamai suke cewa wa Allah ya ubada Allah illa bima sha ba za ka bauta wa Allah sai ta hanyar shari'a na Muhammad kenan duk sanda za ka yi sallah to sai ka bincika yaya annabi ya karantar da sallah annabi ya yi bayani da za a sallah ko bai yi ba ya ce sallu kama da aiki muni su sanni da ya zo aikin hajji cewa yake hudu an yi na nafika ko saboda ne saboda mu gane cewa abin ba ya kaya a yi ba da haka daga wannan ka'idar to duk wani abu da kaga an kawo maka a cikin addini idan ba ta hanyar annabi Muhammad bane to ka ajiye musu kayan su ba addinin Allah bane Allah baya son shi duk yadda aka yi filafi a ciki Allah ba zai karba ba sannan duk yadda kai aiki da annabi ya ce shi kuma idan babu filafi shi ma Allah ba zai karba ba dan ba mu albarka a yi haƙuri asalin yawon da muka so mu taɓo don mu fitar mana da sirrin ainihin wato ibada to malam ne zai zo ya faɗa dan ni lokaci na da shi ya ga ta jiki wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال محمد مقاتل الله سكا الخير. مال يا ولد نسيها أكاد يشتهي بعد. أنا